بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata ashirin da bakwai ga watan rabi'in al-akhir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya dan ba manta mun tsaya darasi na ɗari da hamsin da uku za mu tashi darasi na ɗari da hamsin da hudu shafi na kowace hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da shida babu fadil inzarin mu'asir cikin kitabun mustafa shafi na ɗari uku da bakwai idan ba manta ba muna cikin kitabun goyo wanda yake magana akan mu'amala mafi mahimmanci a wato ga mutane musamman musulmi cewa mun ce sai na umar saboda mahimmancin kasuwanci tambaya yake shaguna shago bayan shago ni ma tambaya akan kasuwanci ya ji baka sani wace ya rufe ma shago sai ka koyo idan ka koya ka gane shi a da a buɗe ma shagon saboda abubuwa ne da Allah madaukakin sarki sai ya yi tambaya akan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta kasuwanci ya haramta riba wajibi ne mutum ya san haƙoƙin Allah maɗaukakin sarki a kan abin da zai aiwatar ba daidai ba ne yadda muke yi sai mutum ya fara kasuwanci ya ci riba mai yawa ya yi abubuwan su sannan sai tambaya to a me hukuncin kaza kuma ka gaya mar kuɗin da ya tara ba zai iya rabuwa da su ba saboda imaninsa yana gaya mar cewa kawai yana ba shi rahoton cewa ya kamata ya ya ɗora daga yanzu da ya tuba saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura mu kiyaye mali yace babu fadli in zari mu'akkid babun da yake magana akan falalar dagawa wanda yake cikin kunci kafa yayin da kake bin sa bai shine al-mu'akkid wanda yake cikin tsatsanika ne daga masa kafa wa in kana du'akratin fa nadiratin ila maita Allah ya ce idan ma abokin kunci ne ku dan daga makafa zuwa wannan lokaci dan ya samu sauki kaga muna magana akan wa wanda yake da larura ta biyan bari an huzaifa ta bin yaman radiyallahu ta'ala anhu ma kana qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam daga huzaifa dan yaman Allah ya kara musu yadda shi da mahaifin yace annabi kira da annabi Allah ya tabbata gare shi ya ce talaqatil malaikatu ruha rajulin mala'iku sun je ɗaukar ran wani bawan Allah. Mimman kana kabulakum da daga cikin waɗanda suka kasance kafin ku, ƙalu ce suka ce a anida min alkhairi kenan, mala'ikun sai suka tambaye shi, ka yi wani aikin alheri, kana ka yi wani aikin alheri a duniya da kake jin cewa za ka iya tabajjuji ka wuji ƙirji da shi wani aiki na alkhairi kana da shi ƙala sai ce kuntu amurka tiyani to ni dai aka kasance ina umartar tiyani yara na jami'i ne na fatan jami'i ne na fatan wato alhadam ko wanda suke wani hidima bayi ya'ya ko ko kuma yaranta ya'ya ko bayi wanda suke kulan da dukiya an yungaru cewa su taurarawa wa ya tajawazi kuma su sauƙaƙa anil mufsir ko anil mufsir ga wanda yake mai mara yalwa duk wanda suka je suka tarabbai da hali bai da yalwa to su ɗaga ba ƙafa ko dai su rage man wani abu ko su ɗaga man zuwa wani lokaci ya gaya mala'ikun ya ce ina da wannan aiki ƙala mai ruwa ya yi ƙala fa tajawazu anhu mala'iku su ma sai suka kyale suka sauƙaƙa masa wajen ɗaukar rai ba wajen kyale shi ya ci gaba da rayuwa ba wajen ɗaukar ran shi ma sai aka yi man mai sauƙi saboda wannan ne wato sauƙaƙa wa bayan Allah da yake kaga hadisin Ali Mas'ud albadari ai shi zuwa da cewa huti ba rajulun mimman kana qablakum shi kuma wannan zuwa da cewa an yi wa wani mutum hisabi daga waɗanda suka shuɗe kafin ku falam yujad lahu min alkhairi shay'un illa annahu kana li khaliqin nas ba a samu wani aiki alheri a ayyukansa ba sai dai abu daya ya kasance yana mu'amala da mutane cewa ya ce wa yaransa idan kun je mai kuɗi ne in kun je gurin wanda yake mai kunci to ku kyale idan kun je gurin wanda yake mai lawa kuma ya biya wataƙila mu ma Allah ya sauƙaƙa mana in muka tashi ga muwaje saboda haka wannan dalilin ya zanyi cewa sai aka yi masa fa sauka ya asabu hisaban yasira to shine hisabi sai sauka mutum da ya je domin Allah na ya ji sai annabi ya ce man nukishin hisabu aziba duk wanda za a mai keke da keke to zan azabtar da shi in dai kowa bi yadda kake wurin Allah domin kun ga nawafil din mu da muke nafila annabi ce kawai za ta sha eh ba ciko za a yi ta ba amma mu bidiyoyin na gulgulin mu ciko ne farillan ma ba daidai kake yi ba sai ka cike ka akwai gidi din nawafil din mu ciko ne illa ma rahima wallah sai kaɗan daga cikin al'umma to yi za ki so ka yawai da na bulbulin cewa Allah ya taimake ka sai a cikin ma wasu gibin yau mai yi ma dama yi magana wanda yi didi kenan aka karba kuma to shi ne amma yadda ake na bulbuli ba sallar da aka daina ma irin nafula karɓi karkararsa ake wa Allah to kaga nawa bisa imamu Ahmad yake na bulbuli raka nawa 300 a rana 300 aka imamu Ahmad ko ta rana sai yayi na bula 300 ka duba ne kaga waɗanda ba ruwan su da duk wani gigantaka da ake da ita yanzu ba san ta ba amma suna ganin ya za su tsara wato kusan ta kansu zuwa ga Allah wani mutum alaikum salam na'am na'am Fatiyar wane mutum wane mutum ai ni ba ina mamaki kamar kamar wanda zaka ga ya rike tarbiyya ai kuna hira yana da iri irin da yi wannan namulan ka gane ai ko irin za ga mutum ya zo kuna hira sai yana ta jan tarbi to daidai yake da wannan da wannan namulan me yake a wannan jan tarbin da yake ba abin da yake shi ma haka da wannan sallah tafiyar tsaye wallahi yawwa ai babu wajen sallah da zaka yi ta babu nafila la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab duk wanda bai fatiha ba a sallah sallar da wata ba in ka ga tasha to liman kake bi ka zo ka tarar da rukuni to shi kuma ya dauke ma kaga shi ai yayi ko bai ba daidai yake da wanda yayi sallah ba alwala ko an ce wa bulatan ya yi sallah da kafa ɗaya a aji sai ya haɗe da wajen wuce ta bane shi za ya tsage ta wanda yake wai ba babula da ni wani babbar bare ne nufi shi ne iya labarin babula da ni wani da wannan shi ne an gane ko ku sau da haka ba daidai ba ne ba daidai ba ne gaskiya to ana bi hulaira radiyallahu anhu kaga wannan a dunkule hadisin ya koyar da mu wato dangane da faɗaitarwa wajen sauƙaƙa wanda kake bi bai domin asalin baki taimako ne in ka ba mutum baki ke taimakon sa shi ne asalin baki sannan abin da ya gunka sai yana cikin kunci kuma bai saba ma haka ba to ka ɗaga maka shi ne abin da ya domin Allah ya ce wa in kana da usratin tanazzalatun ila waisara عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر ولا تاجري يا كسنتي يداين الناس yana ba mutane baki fa idza ra'a mu'tiran idan ya ga wanda yake cikin kunci kana li bijiyani ne ce wa yaransa tajawazu anhu ku daga maka ba ku masa sauki la'alla Allah an ya tajawaza anna mu ba wata kila Allah ya sauka mana in muka haɗu فتجاوز الله عنه في هذه الله جمع الله يتوقع wani ne to kun ji ya fito da abin karara to kar masu cin baji su dauka kawai bullet ake ci sai malai yace babu tahrimu madin ligani babu da yake haramci yake magana akan haramci akan taurin bakin mai wadata mutum yana da kuɗin ya kibiya to shi kuma haramun ka duba yadda yake ba kowa hakkinta ana balancing equation din cewa kowa ga shi can mai wadata an gaya mai ya zo kaza kai ma ban aka ce mai wadata ba wai ana nufin mai kuɗi ba kai da ka karɓi waji mutukan ka kuɗin a hannunka to ka biya shine abin da yake ne ba yana rukun sai ka zama biloniya ba haka ne ba mu biyan baki ba ka ake nufi ba da kuɗin ya zo to biya gwara kai ka zauna ba ka da shi domin a rakai da kai zauna kuma ana ta bin ka bai to sai yace wasi hasul awala da ingancin juyar da baki shine al iwala ko al awala duk inda wato wannan kalmar ta tana da lugaji ko al awala shine a cikin bulugul maran za ku ji ake babul awalati wa zaman ko babu da yake magana akan juyar da baki zuwa ga wanda kuma mi lamun lamuni a nan ne ya kawo karbi a cikin nan babu a kawo hadisan da aka ce annabin ana bin ka bashi a farkon lamari baya ma sallah baya maka sallah idan ya goce wa da ana bin ka bashi zai ce to sallu ala sahibi to ya dan uwan ku sallah a sai da aka samu wadata ya zo ce duk wanda ake yi bashi daga yau ni zan dauke masa ku sai zanto shi za ka ce kaga da ana bin ka'idan nan musulunci sosai wanda ake riba ne shugaban karamar hukuma karamar hukuma ku kai za ka biya ba in dai ka ka biya kai za ka biya inda musulunci ake sosai sau da haka wannan shi ne amma da ƙarshe annabi yana yi wa wato mutane sallah to ka a ƙarƙashin nan ne ba ka hadisi abu qatada al-ansari radiyallahu ta'ala an wanda annabi ya zuwa wani sallah ana bin gaba shi aka ce yi fito babu to sai abu kada da yake na yi lamuni zan biya a tabbatar ya ce dina da biyu ya ɗauke to sai annabi ya masa sallah to da haka wannan shi ne abin da ya kamata mu lura wato ya ya halatta ana biya alhawala shi ne ina aiki a gombe a wata ma'aikata wani yana bi na dubu goma ni kuma ina bin wani dan garin dan ma'aikatar ko kuma ba dan ma'aikatar ba ma'aikatan mu dai ne ba dan garin ba amma ma'aikatan mu dai ni an mun da gurin aiki ni kuma yanzu wanda ya kudin da zan biya sai in kira shi ce wani eh me bi na ba yana gurin sai wani ina bin ka dubu goma ko eh to yanzu zan bar garin nan wani ni ma yana bi na dubu goma za ka ba shi wannan kuɗi ka tabbatar na buga eh to wani za ka ba shi wannan kuɗin shikenan ba kuma zai zo ce ni wallahi ban yadda ba za mu ji a hadisi shi ni wallahi ban yadda ba kai za ka ban kuɗi na za mu ji ne hadisin dai wasu babu qabuliha idza uhila da kuma wato mutabbancin mutum ya karba idan aka yi juyar da shi zuwa ga wanda zai karba ta an so haka alamaliyin ga wanda yake maniyin wanda ake riba shi ko kuma wannan shine ba wuce ke cewa miliyoniya wanda yake da kuɗin wanda ake bi ba shi dama akwai mu'in akwai mu'al muhalin bihi mu'ilun bihi ko kuma muhalin bihi da muhalin alayhi mu'in shine wanda ake bi ba shi muhal kuma mai bi an gane ko yawwa mai bi sannan kuma a sai abin da ake bi abin da ake bi shine kudin adadin kudin shi ma kaga duk kowanne da mazauninsa to sai ce ana bi wa radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala madul ligani zulm taurin bakin mai kudi zalunci kun ga wannan hadisin ba zai tsaya iyakan baki ba hatta wanda yake da iyali ko yara ba zai ba ka abinci ba sai ya wuce diga shi ma zalunci matar kan take karkashin ka ba za ka ba ta abinci ba sai ta ji jiki shi ma zalunci ƴaƴanka da suke karkashin ka ana samun irin wannan za ka ja mamaki ko yau wata ta kira ni cewa abincin gidan in ya kare ne kuɗi ne kuma yana da hali mata ne da shi yana da hali idan abincin ya kare ba zai ba ta sai ce ta biya da kuɗin ta ce da wannan kuɗi a sai da aka yi matakin da take ruwa in ruwa ya kare a gidan gaba ɗaya kaf sai dai shigo da nasa faru sai take tambaya ta ya halatta ki sha wannan farin na ya zama wajibi ba mutuwa zaki ya zama wajibi ki ta sai dai ta iya wannan farin wallahi ba zai ba ta ba na ya zama wajibi ki ta tunda dai a ƙarƙashin ta kike wajibi ne ki ta yau din nan cewa ruwa sai dai shigo da nasa in dai ruwa ya ƙare to ba zai ba ta ba ballantana abinci ya ce jiya sai robobin fara na jarka tutawa gas ya kare ya ki turowa sannan babu ko irin kwaldin nan a gidan ba komai ya ce wallahi ruwan robobin faran da yake ja sun jarka makamun gidan wannan kaga matsalolin gani zulmi har ka ɗauka ce iya wanda duk wanda yake karkashin ka kake kulawa da shi shi ma ya shiga hadisin saboda haka ba za a takaice jikiya nan ba matsayin da gani da zulmi Allah ya sauya fa idza utbi'a ahadukum ala maliyin idan aka juyar da ɗayan ku zuwa ga wanda yake wannan da ake bi an gane mu'minin wanda ake bi kudin wal yatba to kabi karka ce wallahi kai ba yadda ba sai dai idan ya tabbata cewa baya biyan bashi ƙuruƙuru kowa ya sani ga cewa ne don Allah ka wani in ka samu ka ba wani imani idan ka samu ka ba ne shi sa malam shi ma da ya zo a babin sama ya ce mustahabi yawwa kuma yanzu ka ga wannan lokacin ba a magana waya ba magana transfer yanzu kuma za a iya ba transfer ko a lantsan dan kake ba wai a gomba ba ko ba ka wani yauwa dan lokacin kuwa in mutum ya tabo wata kila ba za a ƙara jin turiyarsa ba amma yanzu zan iya biyo ka baki kana tana ma ba komai ka biya ni in ka tashi turo min kuɗi ba da na tana zai shigo ba da na Najeriya zai faɗo na sai ka turo min kuɗi na an gane ko saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi mu kuma iyaye ko da haka duk wanda ya san ya ajiye wani a ƙarƙashin su zai sani cewa Allah zai tambaye shi to kaga wannan hadisin yana nuni a wuta ne haramcin taurin baki ga wanda yake da iko eh yana nuni a kan haka amma wanda bai da iko kuwa ba ba zalunci ba ne idan ka je bai da kuɗin da zai biya nan kaga ya zama mafhumul mukhalafa shi kuma ba zalunci ba ne domin matsalar gani aka ce ba matsalar fakiri ba laita bi zulmi ko al-mu'ti laita bi zulmi shi kuma to wannan shine a sannan idan mutum yana cikin wannan kuncin ba a so ka tsara ba wani kunci domin ka tambaye da shi tambaye ta bakin zai je baki a wani yanayi ma da suka ce bai halatta ba sannan abu na ƙarshe ya halatta a yi ba aiwala ko awala sun fi kawo awala ne saboda suna ganin ta fi sauki domin ta ce duk lugar da kaga duk kalmar da kaga an zo an ba ta fataha da kasara to an fito ka faɗi mai fataha domin ta fi sauki wajen faɗa duk wanda ya gaba da huruf ya san wannan haka yake cewa faɗar wato ha ya fi sauki akan shi yawwa to ne za al'awala yawanci malamai sun ka faɗa babu ta harimu bai ifadilil ma ma babin da yake magana akan haramcin sai da ranar ruwa makocin ka ne yake san mu fara ta kan gona yana da gona kusa da kai ruwan da ya taho gaba ɗaya yana ta tahowa sai ya fara zuwa kan gonarka ka kare ruwan gaba ɗaya bayan ka gama bawa naka sai ka tare ya zo ka ce sai dai ya sai dai ya ruwan da zaka saka ya zo ta gonar to wannan haramun ne ana wahalar ruwa ka fito da kan famfo da bohol a ce ba da iwa sai dai siya zai shi ma ya shiga in ba ka so a ɗiba to jare ban baka mai jiki gidan shi ke amma ya fito waje ka sai an biya zai ce ana bi wa yana biyan lawa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yunna fadlul ma annabi yace ba a hana wato rarar ruwa idan naka bai koshi bane ya halatta ka kare kamar da hadisin da muka bi a bulugul mara tsakanin masu rigima su biyu yawwa kaga annabi yake idan za ka tako shi sakan mara haka ya gaya wa ɗaya abu to sai yace annabi yake liyum na ajiyar kala dan a hana shuka da samu ruwa ba a tare ranar ruwa dan a hana shuka da samu alkala shine wato shuka manya da ƙanana shine alkala annabatu sawa'un kana radaban aw yabisan haka suke cewa abin da ya tsiro dan yayi ko bushe Allah ya ce ma inda kum yanfadu wa ma inda Allah baqi wa lanajzi alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun to kaga wannan hadisi yana nuna mana akan wajibin take ruwa ga wanda yake da bukata hani abu da wanda yake wato hani abu da ruwan ruwa an yi hani a kan sannan babban lada ga wanda ya saki ruwa ga waɗanda suke da bukata babu tari musammanin kalbi alaikum salam na haka eh mm.
wahalar mai ya halatta
to sai kuwa ai yanzu ka kamar kai ma siyowa kai ke yawa ai wannan da bambanci da wancan wannan siya kai za ka ce mato wani gaskiya kana son ruwa za ka ba da kuɗin mai kai ba za ka iya taimaka masa ba to za ka ba da kuɗin mai fanni mai in ya hada kuɗin mai to walhana ni walbaka walbaka walbaka walhana ni walke ni ko karatun ba hauji eh a sai an biya ki dole za a biya ki ayin duniya ya kulkudin sa za a biya ki wannan kuma da bambanci ya yi nesa kuka an gane ko alaikum salam eh wa alaikum salam Ayi. shi kaga ai ruwa ne na gwamnati haramun ne ma a hana ai ruwan gwamnati ne yawa na kowa ne da ya kan me za ta hana alaikum salam yanzu ba na yi bayanin sa alhawala shine wannan duk da mutum din kana bin ka baki ko kana ji na baki za ka bar gurin kuma wani kuma ina bin wani sai in ce wani ka karba a gurin wani shine alwala ko hawala biyarwa kenan an gani alaikum salam shi ba ruwansa shi dai a bashi ruwa ya sha kawai wanda suke da haƙƙin ruwa su za su zo su bibi wannan abu yawwa babu ruwansa saboda asali kamar da yanzu alhaji ya faɗa ne asalin ruwan ruwan gwamnati ai wajiya ake wa misali irin wannan din sai tsaye ta kowa mutane za a yi su noman rani sai dan ana karɓar wani ragani sai tsaye to na haƙƙin masu karɓa ne ba haƙƙin sa ba shi shine kawai na'am Na'am, malai ce babu tarihi musammanin kalbi. Babu da yake magana akan haramcin kudin kare. Kudin kare. Wa qulwanul kahini da kudin boka. Ko na zamani ko na da. Ko na yi. Wa ma ribaji da kudin karuwa wanda take tarawa. Wannan duk wato an yi hani a kansa tarimu tamanin kalbi wa kulwanin kayini wa mahalin baji an abi masudin al-ansari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da an tamanin kalbi annabi ya yi hani a wutacin kudin kare kaga ai bai halatta a ci kare ba ko to haka bai halatta ka ci da karen kuma ka ci kudin ba ya halatta ba an in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa malul badi da kudin karuwa shine kudin da take tara an san wance neman maza take amma za ta zo ta tara kudi har foundation a tattaro mutane ai kaza kuma ai ta nunawa kowa ya sani ba ba wai abu ne a koye ba to haramun ne ko ba haka ake yi bane har sawa har tallan zaki a social media ga wata tana taimakawa kuma kowa ya san neman maza neman maza take misali to kaga irin me yasa zaka ga musulunci shi wanda yake barna musulunci so yake a nuna maka barnar ba kyau eh a kyamaci wannan abu a nuna wa abin da yake yi ba a so me yasa aka ce a wannan gabar ne ko mutuwa ya mutanen kirki da ni ba mu unguwa kace wa sallah domin a nuna yan baya fa ba a san abin da yi amma lokacin da ya mutu ya zanto har wa kowa da kowa ya ce to mutane za su dauka wannan abin kirki yake ni ma barin tsora ga wani ma da ya mutu kowa ya zo shine abin da ba a so an fahimta da kyau ko eh wani ya mutu to Allah wa din me wannan ta din to Allah ya ce masa amma ba zan duka Allah shi da Allah amma dai a zahiri abin da aka baka hukunci shine karka je sallar ɗan uwansa ɗan jagaliya za a nemo irin su masa sallah amma kullum kullum da za su karanta ba su karanta to sai zama darasi ga yan baya duk wanda ya zo yana sha'awar irin wannan shi kai ba ku gaba mutanen kirki sun ƙi zuwa su masa sallah ba to shi ke kudin boka bokan kuma ko al'azab ko alkahin wasu na bambancewa kamar da karanta kitabu tawhid za ka ga da shiru din da aka kawo suna bambancewa a ce alkahin shine wanda yake da'awar abin da zai zo nan gaba shine alkahin an gane ko al'arab kuma wanda yake kilayin abin da ya bata ko na baya zai iya ma bayani akan ko kuma suka akara kawai duk wanda kullu ya alam man fi samawati wal ardi al ghaiba da abin da ya zanto gaibi wani ya zo yake ce ma bayanin da iya sani to ya shiga harka ta bokan bokancin nan kuma akwai na zamani akwai na da na da ne ake zuwa a yi shi a bukka a daji a sa kaya marasa kyau yanzu wanda yake bokancin wani da yake kayan da sun tana ka domin akwai na zamani da waya kawai yanzu za a ɗauka a ma tattaba ta a kowanne ya ga wato har application ɗin yanzu akwai shi a waya sai da ake yin duba da shi saboda haka a kowanne ya ga kai religious ne mai addini zai ma da qur'ani kana zuwa kai ma bayani zai haka kawai zai yi duk ayat da ya fara cin karo da ita da ita zai fassara idan yana budewa zai ga can sama innal ladina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatu firdausi nuzula ba ga ya ma je ba zuciyarsa zai ce to akwai alheri ne domin ya ci karo da ayar da ta fara bayani akan aljanna sai ma ne ta furke shi to ai ba komai za a dai kaza kaza ni dai kawai dubu goma za ka bayar ko ishirin da za a yi kaza shi kenan idan yana budewa da ya ci karo da innal ladina kafaru bi ayatina yawan tulihim nara sai ta haka da kai ala zafa ta malan ya kawai ta girgiza kai sai ya gama firgita ka ai abun kaza kaza to yanzu ya za a yi sai ya yi maku shi kenan kaga dai qur'ani ya dauka baka ji ya kirawo su rauƙaya ilu su damda ya ilu su shamsa ya ilu duk bai kira wa na aljanun guda bakwai ba ba ɗaya da ya kira wani kuma tarbi zai ɗauka da ka gama bayani zai ɗauka ba da gal liman ba kawai da ka zai duk inda ya kama sai ga yana ta motsa ba in ya zo kan ladanin nan zai tsaya cewa zai ta girgiza masu to ya danganta a kan da ya tsaya yayin da yake ja ka gaina haka in ya ja dai zai ce Allahu na biyu ya ce Muhammadu na uku ya ce Jibrilu na uku ya ce shekar haka zai ta ja in ya zo kan wannan ladanin duk akan wanda ya tsaya da shi zai ja kuritin matsalar idan ya zo kan Allahu zai ce ai ba ka da matsala dari bisa dari za a yi matsala dubu hamsin kawai za ka aiki za a yi in ya zo kan muhammadu zai ce matsalar ɗaya kaɗan ce a gwamna ai kafurci ne in ya zo kan jibrilu zai ce fifty fifty akwai matsala kashi hamsin akwai nasara kashi hamsin in ya zo kan shaidan ku ka shiga uku haka fa wannan ba da wallahi dabaru ne wanda kuma ba wannan dabarun zai yi kuma zuwa zai siyo littafi har yanzu ana siyarwa a kurmi wanda na da ina faɗan suna yanzu na daina idan ya je ya siyo wannan littafin ya karanta akwai na larabci suna yin da hausa amma shi yawanci na hausa kaɗan kaɗan ne amma na larabcin ya kawo babi babi idan karanta akwai abin da za ka yi tsakiyar rana ko tsakiyar dare idan ka yi su da wasu ƙa'idoji ka yi to aljani zai zo idan ya zo sai baka sharadi kai ma ka bai sai ya rika taimaka ma shi ke sai ya rika taimaka ma da zaran shi da aljani zai aiki kana zuwa duk ran da ka tawo gurin sa kafin ka shigo aljani shi zai kwace labarin da ya bai min sharri waswasil alladhi yuwaswisu fi sudurin nas to abin da kake raya a zuciyarka shi ke dan yayi kokari ya tsaya shi ne za a ga in mata suka je hatta filim din da yake shafa in boka ya ga dama sai ya gaya mutu wallahi in yi wanka da nibiya in shafa batili ko ko bota in yi kaza ta sannan cikin da kake akwai naira dubu goma sha biyu ɗan ɗari biyar biyar guda kaza ya shi kenan ya gaba da shi aljani ne ya gaya ba domin akwai aljanin da ake kira sanadiya su zaman gida ce kawai ɗaya gumi ce su ne irin waɗanda in ka ƙi ɗaukar ɗanka an gane ko ko kika ji daukan kaninki ko danki kin ba wa nani idan ka zo fitowa daga gida ba kai addu'a fitowa ba zai dane ba baya sai ka goya ta ki goyo ta ki goya danta ta ba wa nani ta ta goya dan aljanu amma ka ce bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata to ji kenan fannin mai kuma za ka ta taɓa bayan ka sau ɗari ba za ka ji su ba amma suna ta shan bambu an yi kato su in kai ta kasuwa za ka iya samun lada ta toki ka ƙi sharan masallaci ka yi ta toki to sau da haka wannan shi ne to bokaye suna da dabaru kala kala kuma kun san me yake ban mamaki wallahi ba wanda suka ban mamaki irin wanda za ka gani dan boko da yake jin ya waye ya tafi gurin wanda bai iya rubutu ta dama ba ballan da ta hagu kuma shi yake direction din sai shi yake ba shi cewa yi kaza karka yi kaza hatta unguwa in za ki je ya ga mar bai bangare shi karka je yau sai gobe kuma ba za ki ba wallahi yayi digiri na daya yayi digiri na biyu yayi digiri na uku amma a banza kun aba aba aba gairar lahi ta amuroni a abudu ayyuhal jahil jahil jahili kenan murakkabi wannan da bai san komai ba shi zai rika baka doka yanzu ka zama imma'a an gane ko imma'a sai yadda yayi da kai jahili bai san komai ba shi zai gaya ma cewa to rawa asabar kanka tafi unguwan sai lahadi kuma yadda a yau kaza ko in ka fito kana fitowa banda masu shobi wanda kana fitowa in ka ci karo da kuturu to ranar bukata ka ba ta tafiya ba ta duk wannan ba a jahiliya aka ce yi ne za a zo shi ne ta sha'u idan mutum ya fito sai a ce je da sarsa bai yana fitowa ya je buke da tsara tsunkaye ya karkaɗa su idan ya ga sun yi dama zai je to akwai alheri in suka yi hagu sai koma gida ranar ba za ki kasuwa ba wallahi ba za su ba to saboda haka wayannan su ne abubuwan da ya kamata mu lura ya gama boko watakila za ga wancan da boka yake sarrafawa watakila wani ma medical doctor ne wani injiniya ne wani computer science ya karanta ta tsarewa calculation DYDF da zai da kai ta ƙarshe jiri amma ga wani nan da ko ibijiji zuwa zai ta iya wasu yake sarrafa saboda ni rashin yadda da Allah rashin yadda da Allah kuma sannan sai ka gama kabe sai ka ka dubu ashirin ko talatin ko wani ake gaya mu wani yake gaya mu abokinsa zai buɗe gidan gona da waye wai ya je shi gidan lalacewa gurin mace ma ya je mace ce bokan bokan ne ita ce ko kuma sai sai mawaya ta cewa ya ki cika mata dubu dan Allah ka dubo ta lalacewa tana ta waya dubu ishirin din ta ya ki ciko mata saboda kaza aka yi bai cika ba wannan ai ya yi ka mutane cewa idan kura na maganin zawo taimakon ta ba ke kin zo wai yanzu hanyo to wai za a bude an ce za a bude amma da yar matsala kaɗan wannan rainin wayo ne ai da ma duk abin da za a zai iya towa wa cikin gidanka za ka iya samun matsala kuma ka samu nasara haka abin yake dama to da haka wayannan shi ne kaga mutum kuma ya gama wannan gaba ɗaya kuma ya je ya haɗu da Allah in bai tuba ba ya je ya haɗu da Allah ba shi da imani dan ba babban musiba irin zuwa gidan boka Allah kuma bokan na faɗa ba wai sai wanda yake irin na da wasu dauka ce masu a'a kaya ya gabu da wai yanzu wallahi mu had mobile boka yanzu akwai kuna tsaye zai ma duba kuna tsaye kai da shi wata kila da kirare da kayan da ya zabi sun fi naka kyau haka je ma wani a cikin motar da za ka shiga ka zauna a ciki zai gama ba kuma ka biya ke ka fito an yi modernizing to wanda har da wani group da na gani sun turo lambobi guda biyu shekaran jiya ne ina ji wannan na gani sun turo lambobi guda biyu yayi bayani cewa kaza kaza kaza duk wanda yake da kana da waya ma wai za su yi ma ko ku yi video call ko kuma ka kira ka yi ma bayani zai ma bayani amma akwai caji akwai wanda suke daga Nijar suna turowa saboda sun mai da mu cajaje suna turowa daga nan za ka yi bayani ko wani wanda ya raina ba ya wuce ce yau karkai kaza domin saurarin ka sun yi kudu to ake sai sun dawo sai an janyo hankalin sun dawo gabas ko waje kaza sannan za ka yi abin da ake so wannan shi ma duk kaucewa Allah ne kaucewa Allah ne yace karka fita Mm. Mm. ba ta a tun da na wuce karkashin gani ka san dama ba wanda ya fi yahudawa tsari mafi yawan sun fi musulmin mu kwarewa wajen duba wallahi shi ba zai bi ka ba Allah ya zauke to kun ji wannan kaga wato kudin boka wance an san karuwanci take yi duk abin da za ta kawo duk talaucin ka gidan ka ce tun da an hana ki ba na so duk abin da za ta kawo a ki karba amma tana kawo ana murna Allah Allah ya miki albarka ta ina aina zai albarka Allah ya karo kwastomas kenan ko ko ba haka bane Allah ya ƙara yawan customers kaga wannan ba daidai bane cewa kina da customers guda biyar yanzu Allah ya ƙaro biyar su zama goma Allah so ai kamata ya hora ta domin a kawo a ce ba za mu karɓa ba Allah ya kije wannan abin da kike kaga za ki san cewa ɗabi'un da ake gudu ba ita ba a ki karɓa amma mutum yana fashi yana kidnapping in ya kawo kuɗi za a karɓa a ce Allah ba da sa'a Allah ya sa kuma tara wasu a hanyar gida. Yawwa, ƙoƙara gwamnati ya tato, ai ba abun mamaki ma, za ka ga wanda yake zata kuɗin al'umma kuma ya fi girma a idan al'umma. Abin ta kai. Amma ɓarawon akuya sai a ki zama da shi. Ba haka ba ne? Akuya sai ya zata wuta mutum, amma wancan da ya zaje ƙara zero kuɗin mutum miliyan ɗari biyu da wani abu ya zata. miliyan ɗari biyu da wani abu mutane na mutuwa a wani yanayi kullum a haka yi ko yau ko yau sai da ne wata injani da aka gaya mun cewa suna iya kwana biyu ba su ci abinci ba sai na za a ka turo mun babba ne mata injani na ga haka ne cewa suna iya kwana biyu ba su ci abinci ba ta fara makaranta ma yanzu saboda transport ta dina saboda babanki ya mutu kaza abubuwa dai kala kala ne interview da na mata na fahimci wallahi haka ne za su zo da daddare budurwa wata ran za su abin da ya sa labarin ya zo min kenan makocin su yake gaya mai wata ran za su zo da daddare za a ummar abin ta ce ku yi hakuri ku sha ruwa wallahi aka sha ruwa a kanta suna yara ƙananan na kuka kuma ka sace kuɗin jama'a sai Allah sai ka je ka kewaye ɗakin Allah sai Allah ya ce to haba da Allah duk wayancin mutanen da suke mutuwa cikin wahalalu kana nufin gaba ɗayan su fa sai Allah ya tambaye ya tambaye ka haƙƙin ka Allah duka mutum miliyan ɗari biyu da wani abu in ka tattara mutanen mutane gwarzo gaba ɗaya kai musu alheri ka kyale mutanen municipal da na gwale to su ba su da haƙƙi a kanka Allah ya sa kun fahimce ni su ba su da haƙƙi suna da shi shi sa ba ka ce tuban wanda Allah ya ce illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu kun ji kai da ko su tuba su gyara tsakanin su da Allah sannan su yi mutane bayani sai ke faula ita ya tubu Allah alaihi to sannan za ka mutu ba shine kaida sai ka fito gidan rediyo kai ta bayani jama'a ni ne barawon gwamnatin nan da na tafi kaza kun yabe wanda suka yabe a gaba wanda wasu yabe ba ku kai ta ba kuma sai Allah ya ji mu zaki wallahi gwara barawa akuya ina gaya ma gwara barawa akuya da barawon kudin gwamnati mutane ne ga kuna ganin kasashen da suka girmama kashe mutum ake wallahi kashe kashe mutum da ake gaba ɗaya ka tafi lahira kenan domin kanje kenan shi za za ku ga kuna kwana da abokinka a ɗaki ya ɗauke ba waya kaga baya cikin wanda za a yanke wa hannu ko amma kai shi gurin alƙali ta'ziri zai ba ta'ziri kuma tun daga harara har kisa zai iya ba domin mafi amana ne shi ne ta'ziri ba a yanke wa alƙali sai abin da alƙali ya kalli tun amana kai a kai to shi ya san me zai ba sai ce ya ɗaure sai shekara talatin shi ke nan kawai amma abin ta kai shi za ku ga barayun barayun da suke sace kudin al'umma lokacin da mai ɗaki na zace mun lokacin da aka ƙara kuɗi a Aminu Kano nan kudin charges din na ganin likita yayi dogulin din nan kaga dai ku dubu ɗaya ba a wannan lokacin kace Allah mutane da yawa sun dawo wanda wasu sun je za su biya din aka ce ya fi ɗari biyar ko ɗari hudu nace dawowa suke ta haifi ranar nan da na ji wannan labarin ya na daɗe yana damu da Allah yau eh ko ɗaya shi ne abin da na gina ma abin da dama muke bayani kenan duk hawa wannan takaici zai waye kuma mutum ɗaya ya zo wancan abin da yake wani takaici ai in za ka yi satar ba sai ka yi hankali ko ba haka bane mutum ya sanye ta hankali alal aqalli wanda mutum zai zo a ta babu tuka babu tuka a kasa ganowa ba da kyar amma zai zaci kudin da kowa ta ya gane kuma wai abin da kai shi kai na gaya muku kwanaki wallahi idan wani ka san barawon gwamnati ne yake burge ka kake sha'awar da zunubin ku daya gwaraji ya ci kudin ba wallahi gwaraji ya ci kudin kai ko komo baka ce kuma za ka ga an tashi wato a layinsa za ka tasu zai ka rika mamaki kai da baka bukani ba sai a yi ma bayani saboda haka ya kamata mu kiyaye amma wallahi al'umma tana cikin sai mutum yana harka musamman harkar karantarwa irin wani kun sa abin da yasa muke sanin wayannan da yawa wani lokacin da yawa wasu daga cikin mutane ɗauka suke mu da muke karantarwa ana ba mu wani makudin kuɗi wanda za mu rika kallon talakawa muna cewa kawo na saboda haka wannan jini ya kamata mu lura da kyau cewa mutane suna Allah ya sauke na na wani ban fahimce ki ba ai. sai ya tafi da a to ai duki gaba ɗaya muka ɗauko shi ba har da wannan hau ma fil wujiri tawa ya je ba da wani abu ɗauka ya ai abin da muke magana kenan cewa dan ya ba da wani abu ya tafi da ragowar Allah zai wa wayo kenan sauran ragowar yana nan haƙƙi ne na al'umma sai ya biya Allah ya saura to wannan shine to kun ji da kuɗin kare da kuɗin karuwa da wato ulwanul kahin kudin boka duk wannan haramun ne ko dan duba ko malami aka kira shi ko malam da suke cewa duk ɗaya ne to to kaga wannan hadisin ya nuna mana wato har harin da yake wato bayani da aka yi magana akan haramcin sai da kare to yana nuni a bisa haramcin cin kuɗin kare da an ce karkashiyar to ya lasa da su kudin ba to sannan haka shi ma a kudin taruwa da na boka duk mun ji wannan da yan duba duk sun shiga ko bugun kasa ko asali malaman mu na tsoro in kaga kasa a bakin su suna a gaban su suna amfani da ita ne dan raban gado da ita ake wannan lissafin cewa ya mutu ya bar yaya nawa goma sha tara sai su zana maza nawa sai a ce maza biyar mata goma sha hudu sai zana shi ba ruwan da rawan tutiri ɗinka malaman mu na da sai a ce da mace ɗaya da uwarsa mahaifiya sai sai ya buga ya ce to wancan wani over six wannan wani over eight din ki shida wata lamba ce shida za ta shiga takwas za ta shiga ashirin da hudu shi kenan sai ya buga ni shi kenan wannan za a bata wani obatik an cire mata 21 cikin kaza haka kowanne ya fitar da wannan littafin haka haka suke yi kai yanzu da ka zo a zamanin sai ka amfani da corruption shi ke na zamanin da amma shi malamin zoro malamin fikiyo ba ruwansu da wannan wannan sai amfani ne duk yawan mutane su zai bubuga ya fitar ba wai duba wa mutane cewa mutuwa za ka yi ko za ka ƙara shekara kaza nan gaba ba ba shi suke dubawa wannan shi ne ya cika? to za mu tashi ba ta ji mai zuwa umarni da take karnuka sai mu ji yaya hadisin yake alaikum salam na idan me za a iya cin gado a shi magaji na ruwanka yanzu kamar misali wannan da ya taso kudin gwamnati ne ka fahimta da kyau ko sai ya zo sai ya zo ya mutu aka raba muku gado kai wata shafe ka ba shi ka shafa zai je kabari ya tusa yawwa yau to shi ne sharadin da malamin suke sawa cewa idan an ɗaure mai gindi akan abin da yake yi to wannan kuma kuka ci kun ta haram yanzu matar da ta san mijinta kidnabi ne zai je kawo kuɗin sai halatta ta rika cin wannan kuɗin ba domin ƙara masa ƙarfin gwiwa lokacin da zai je da ta ce ba sa su to nan zai rage mara ta ce a haka wasu matan sa bai su karkar da tabi'ai cewa ka musamman tabi'ai cewa idan ka je baka da komai ka dawo mu za mu iya haƙurin zama da yunwa amma ba za mu iya haƙurin zama a wutar jahannawa haka ce yi an bai da da yau yauwa na dole sai ta yi shi ne muka gaya ba ai maganar da muka yanzu ke cewa sai dai idan ba yadda za ta ka fahimta da kyau ko ya zanto za ta mutu ba halatta mata cin mushe ba ma ya zanto ko da za ta karɓa tana kyamar abin tana neman mafita kuma amma da ranar da daga ranar da ta samu mafita to kar ta kara amfani da abinsa an fahimta shi ne muka ce a wannan gabar idan ta ci ita halatta amma tana da kyamar abu ka fahimta da kyau ko ai kamar wanda yake cin mushi ne dan lokacin da ya samu na halal in ya ci mushi ya ta mushi ka fahimta misali abin da suke faɗa yana cikin cin mushi sai ga wuciyar mangoro ai ana cin mangoro a huta a zauna lafiya ko in ya ƙara cin mushin ya ta haram yana haɗuwa da mangoro ko wani ɗan itace da zai iya amfani da shi to haramun ne yake wannan mushin da aka halatta wannan shi Allah ya dace da na'am
wanda suke shekaru da kawai da ga su ne suke kuma amma ba wai su ba su ba a to ai wannan kaga dan ciyarwa da babu laifi babu laifi oke wannan sai yi oke to na aure ya zo ne eh eh mm bai kamata ba gaskiya na farko dai magana halatti da kake yi, iyaye ba mutanen kirki bane amma yar su mutum ne kirki sai ya halatta a aure ta yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy ka fahimta da yau ko in halatti kake magana ya halatta kai ke yin sannan idan baya son ta saboda rashin nagarta iyaye to bi halatta ya ci fuskar ta domin cin fuska ne na iyayen ki ba mutanen kirki ka ga ya fito na abu da ya taba manta da shi ba wara a rabu kawai da yan alif sai da jiwa da ra kai yau kada ira mace kada auren ta ba za ka karo aure kai mai da ni to saboda haka wannan kalma duka wani abu kai abin da yake daidai kawai abin da rage ku wannan kalmomin sun yi zo da takatin yanzu awa ma nura ya tsorata malam ibrahim Allah ya dace da akwai dan uwa malam da giro da aka yi wa matar sa PS an saka wa yarinya Zainab a bai shi da an azumi a yana neman addu'ar yan uwa Allah ya kara masa lafiya ko muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ba wa mai jego da ita lafiya Allah madaukakin sarki ya ba ka wuyar ɗauka na'am alaikum salam Aba. aka halittawa ki kasuwanci haka babu ba wanda aka halittawa kasuwanci yana hudu amsa ta fita yau Allah ya samu dace muna roƙo Allah da sunan sa kyawawa da kofin sa madaukaka Allah ya biya kowa bukatun da alkhairi wadanda suke mana fiya da su ina kai da lafiya mu bukatun marasa lafiya gida da asibiti Allah ya ba su lafiya Allah ya maka cikin sarki ya ƙara zuwa mana a cikin duniya da lahira abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka shiga lamarin sun kai rayuwa da talauci da ake bawa da shi Allah ka yaye mana masu neman sana'a da aiki da jari Allah ka taimake su suna roƙo Allah da suna yanke kyawawa iyayen mu da malaman mu da suka za mu gidan gaskiya Allah ka jiya su da gafara masu rai kuma Allah ka ƙara musu lafiya da tsawon kwana ƴaƴan mu da ƙanni da yayi waɗanda suke kauta hanya Allah ka dawo da su hanya madidi ce Allah ka shirya mana matasan mu ka ɗora su hanya madidi ce اللهم علمنا في أوغاننا وأصلح أمورنا ولا أمورنا واجعل ولايتنا في من خالقك وتعالى وتبع عبادك يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم استجب دعاءنا ودعاء من كان بدعاء برحمتك يا هدي يا سلام صل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you. great